نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرآم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يجب على المسلم الغيور على دينه الذي يرجو النجاة والفلاح يوم القيامة أن يراجع دينه ويؤاهده ويتتبعه حينا لآخر ليقوي ما ضعف منه ويكمل ما نقص منه ويصلح ما فسد منه فإن الدين مثل باقي الأشياء المعهودة يعتريه الضعف والنقص والفساد أخرج الإمام الطبراني والحاكم وغيرهما رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فمن الأعمال التي يتحتم علينا مراجعتها وتآهدها صلواتنا المكررة في حياتنا فإن صلاة أكثرنا وأكثر صلاتنا لا تتجاوز أن تكون مثل الأمور العادية التي لا تجد اهتماما أكثر من قبل قائلها بحيث يدخل المسلم في الصلاة ثم يخرج منها كما دخل ولم يشعر بأي تغير في ضميره والصلاة الحقيقية لا تكون بهذا الشكل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شبه الصلاة بالنهر الجاري الملقي للأدران والأوصاف أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا إخوة الإسلام النفوس ملتقة بالذنوب والمآسي فإذا صلى الإنسان صلاة حقيقية فلا بد أن يجد خفة في نفسه ومما يعين الإنسان على إقامة الصلاة كما ينبغي الخشوع والتزامه في الصلاة قال عز من قائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأخرج الإمام أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن وخشوعهن كان له على الله أحد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء أذبه قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرد قلبه لها واشتغل بها أمن أما عداها وآثرها على غيرها وحينئذ تكون راحة له وقرة عين كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والخشوع محله القلب فإذا خشى خشأت الجوارح كلها لخشوعه إذ هو ملكها وقال اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الأول ومحله القلب هو أول علم يرفع من الناس إخوة الإسلام وقلة الخشوع وعدم حضور القلب في الصلاة هما اللذان ينقصان قيمة الصلاة وثوابها فينصرف المصلي من صلاته بأقل درجة فيها أو بخفي قليل أحيانا وقد ثبت من حديث أمار رضي الله تعالى عنه إن العبد لينصرف من صلاته لم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها والصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أخرج الإمام أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد تاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ومما يدل على عظيم قدر الصلاة ما أخرجه أبو داود وغيره رحمة الله تعالى عليهم من حديث أبيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال آخى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ثم مات الآخر فصلوا عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قلتم قال قلنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم عليكم بصاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاتي وأين صيامه أو عمله بعد عملي ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض وفي رواية لم يكن بينهما إلا جمعة أو نحو ذلك أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ‘yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mutu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa Allah ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa lallai mu lizinci ta ƙawa saboda Allah ya sani cewa ita ce tudun mun tsira Allah ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi ya wajaba akan dukkan wani musulmi musulmi na kirki musulmi mai kishin addinin sa wanda yake son tsira lahira kuma yake so ya samu babban rabo to duk mutumin da ya cika waɗannan sifofi da waɗannan sharuɗa to ya sani wajibi ne ya dunga bibiyar addininsa yana bincikar addininsa yana kula da shi daga lokaci zuwa lokaci saboda idan yana kula da addininsa zai ga inda ya yi rauni sai ya ƙarfafa shi zai ga inda addinin ya samu naƙasu to sai zama ya kammala shi zai ma ga inda addinin ya samu ɓaci saboda haka daga nan sai ya gyara wannan wuri da ya ɓaci na tabbatar da cewa duk wani mutumin da yake da abun hawa ko da keke ne idan yana son zaman lafiya da wannan abun hawan nasa sai yana bibiyarsa yana kula da shi yana masa sabis idan wanda ake masa juye ne ana kula ana masa juye daga lokaci zuwa lokaci mu sani cewa addinin musulunci da kuma ibadodi kamar sauran abubuwa ne da muka sani na yau da kullum rauni yakan bijiro gare su tawaya takan kasance ta tare da su kamar yadda wani lokacin ma sukan samu ɓaci al'imamu tsabarani da al'imamun hakim jin ɗan Allah ya tabbata a gare su da wasu daga cikin sauran malaman hadithi sun fitar da hadithi daga abdullahi ɗan amur Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce imani yana tsufa a cikin cikin ɗaya daga cikinku kamar yadda tufar ɗaya daga cikinku take tsufa na tabbatar da cewa za ka yi sabon ɗinki wanda kana ji da shi yana burge ka a kwana a tashi inda za ka dunga saka wannan ɗinkin to wata ran sai ya ya galgale sai ya zama tsumma kuma a lokacin da kake saka shi inda kana so ka samu kyakkyawan yanayi sai kana wankewa sai kana gogewa sai kana kula da shi to anan manzo alaihi salatu wassalam yake cewa imani yana tsufa a tattare da ɗaya daga cikin ku kamar yadda tufafi suke tsofewa su ya gargare sai ce to ku roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sabunta imani a cikin zukatanku wannan zai sa mutumin da yake son ya yi kyakkyawan addini karfafe kullum yana bibiyar addininsa shin fa abin da nake yi daidai ne kaza da nake yi ya samo asali na kwarai daga koyarwar manzo alaihi salatu wassalam to ƴan uwa musulmi daga cikin abubuwa wanda ya zama wajibi a kanmu mu dinga bibiyar su muna kula da su muna tsattsefewa muna la'akari shine sallan mu ta yau da kullum wadda muke yi wani idan ka ce za a yi magana a kan sallah wallahi baya ɗauka wata magana ce wadda zai ji wani bakon abu da an ce ma za a yi magana a kan sallah to zai iya tunanin wani abin daban wanda yake da zai fiye masa wanda kuma lamarin ba haka bane mu sani cewa sallan mafi yawa daga cikinmu da kuma mafi yawan sallolinmu ba su wuce abubuwa na yau da kullum wanda aka saba da su ba wanda ba sa samun wata kulawa daga masu aikatawa wani sallar sayan da kasancin abincinsa ne na yau da kullum da mutum wani zai gama cin abinci ka sai da shi da Allah loma nawa kai ba zai sai loma ka bayan ba wani allah lokacin ma da yake cin wani abincin yana wani tunani daban wanda ba a kan abincin yake ba wani sallar sayan da ka san numfashinsa yanzu shigowar ka masallacin nan kafin ka fita a ce da Allah so nawa ka numfasa ba wanda ya sai ya faɗi adadin numfashin da ya yi kuma zai yi numfashin ma ba tare da la'akari da cewa numfashi yake ba saboda wani abu ne na yau da kullum to wani haka sallar ta take lokacin da yake sallah shi dai kawai tunaninsa ya zama adadi ya cika inda ya dungura ya ji cewa lallai in mai hudu ce ta cika hudu in mai raka'a uku ce ta cika uku to shi shikenan magana ta riga ta kare ko an yadda ko ba a yadda ba shi a nasa tunanin sallah ainihin ta yi sai yadda za ka ga cewa da yawa daga cikinmu za mu shiga cikin sallah kuma sai mu fita kamar yadda muka shiga a cikin sallah ba tare da jin wani canji a cikin zukatanmu ba dan uwa musulmi zan ba ka ma'auni tun yanzu ka so ma'auna sallar juma'a za mu shiga yanzu dan Allah ka tambayi kanka da lokacin da ka shiga sallar ka kammala da kafin shiga sallar ka samu wani kyakkyawan canji a cikin zuciyarka ka ji jikinka ya samu wani yanayi wanda ba shi ne kafin ka shiga sallar ba wallahi malamai suka ce duk mutumin da yake shiga sallah ya fita sallar nan kamar yadda ya shiga to wannan sallar ta sa akwai tsoro akwai alamar tambaya akan wannan sallar ta sa ku ji yadda manzo alaihi salam ya kwatanta sallah hadisi ya tabbata wato ainihin manzo alaihi salatu wasalam ya kwatanta sallah cikin hadisin muslim ya kwatanta sallah da wata korama mai gudana wacce take tsaftace da ti ta wanke da ti al-imam muslim ya fitar da hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace da a ce korama tana gudana tana wucewa kofa ɗaya daga cikinku kuma ya zama zai yi wanka har sau biyar a wannan ƙorama shin akwai wani datti ko dauda da zai yi saura ya wanzu a jikinsa sahabbai suka saya ma'aikin Allah babu wani datti ko dauda da zai yi saura a jikin wannan mutum da yake wanka biyar a ƙorama sai manzo alaihi salatu wassalam yake cewa to haka nan salloli guda biyar Allah yana yafe kurakurai yana kankare laifuka ta hanyar su yan uwa musulmi mu sani cewa rayukan ɗan adam sun riga sun takuɗi da dauɗa dauɗa ta sabon Allah da ainihin tsallake iyakokin Allah idan mutum ya sallah sallah ta haƙiƙa to zai samu wani sauƙi a cikin zuciyarsa wanda wato zai ji lalle ya samu canji yadda misali yake su ɗan uwa da za ka zo kana jin kishirwa ka ɗauka kayi azumi zai yiwu ka kai azumi musamman lokacin zafin rana ka sha ruwa kuma ka ce kana jin kanka kamar yadda kafin ka sha ruwan na tabbatar ba wanda zai ce haka zai yiwu a ce misali ka wuni tun safe kana aikin wahala wanda zai haɗa ma gumi a jikinka a ce ka zo ka yi wanka kuma ka ce ka ji jikinka ya kasance kafin kai wankan kai ka san cewa dole akwai canji malamai suka ce idan ka kalli sallah a duk wata ibada babu wata ibada da Allah ya zagaye ta da waɗansu abubuwan da yake nuna muhimmancin ta kamar sallah na farko ku kalli azumi ku kalli aikin haji ku kalli zakka wahayinsu aka yi zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam kuma daga nan shi kenan magana ta kare amma sallah bayan an yi wahayinta kuma sai da manzo alaihi salam ya taka ya je wajen Allah ya karɓo sallah sannan bayan ya karɓo sallar aka zo kuma aka turo mala'ika ya nuna masa yadda ake tsayuwar sallah da ruku'un sallah da zaman sallah da lokutan sallah kuma kakaf duk wata ibada da ta zama rukunin addini ba wanda ake ma dan adam bayan ya mutu sai sallah ba wanda zai mutu a ce a yi masa azumi kana mutuwa gatan da za a yi masa a ce a zo a sallace shi saboda muhimmancin sallah malamai suka ce idan ka kalla za ka ga Allah sai ya ƙara mata waɗansu lokuta lokuta na musamman wanda aka iyakance Allah yake cewa inna salata kanat al-mu'minu kitaban mawquta sallah ta kasance a wajen mu'minai wani wajibi ne mai iyakantattun lokuta ana nuna maka cewa duk lokacin da kake wani shugul na rayuwa to da lokacin sallah nan ya kusa to zaka shiga cikin taitayinka ya zama kayi kintsi na musamman kuma sai aka shar'anta cewa amma kirawo ka tawo masallacin ba wata yekuwa da ake zuwa a ce ana yekuwa a fitta zakka ana yekuwa lokacin haji yayi sai dai ga cewa watan ya shigo ana tanadi amma duk sallar duniya sai an kira ka an maka yekuwa cewa ka wo shiri na musamman ka zo kai gani na musamman da Allah subhanahu wataala to sannan sai aka shar'anta maka tsarki malamai suka ce tsarki biyu ake so su samu a wajen sallah tsarkin kama ruwa tsarkin alwala in janaba sai mutum ya kawar da ita wannan shine tsarki na zahiri to sannan kuma tsarki na baɗini shine idan kai sallah irin yadda ake bukata ya zamo cewa lallai wannan sallar ta mayar da kai ba irin kafin ka shiga sallah ba wani daga cikin malamai sunansa malam ahmad basam sa'id balarabe ne wanda yake mazaunin ingila yake cewa a cikin littafinsa sunansa idaratu salam ya ce wata rana ɗalibai mazauna saudiya larabawa 'yan saudiya sai suka gayyace shi ya yi musu muhazara a cikin watan azumi ya ce to sai na zaɓi cewa zan yi musu magana ne akan sallah zai yi musu wannan lacca dab da ainihin shan ruwa ma'ana bayan la'asar ya ce to da na tashi na zo na samu shaholi ya cika ya ce to sai na taho da wata takarda da ɗan rubutu kaɗan a ciki an haɗu kawai malam ake jira ya zo ya lacca ya ce ina zuwa dama ɗan rubutun kaɗan ne sai na so makaranta wa da sauri na cikin minti ɗaya na gama karantawa kawai sai ta assalamu alaikum dan uwa shikenan nagode a sauka lafiya assalamu alaikum sai kawai sai na kama hanya zan fita yace ina kan kallon su da gefen ido wani irin jawabi zan gani yace ku yi hakuri ina da abu mai muhimmanci wanda ya bi naku muhimmanci yace sai ne gaba yake ta to bayan ɗan daƙiƙoƙi sai na dawo sai na ce ku yi hakuri na san ranku zai sosu da kuka na yi wannan gaggawa domin zama ne na musamman aka yi domin wannan muhazara amma mukun ku samu abin da muka yi alkawari sai ma na karanta abin da baku ji ba cikin minti ɗaya na gama na tafi ya ce to in ranku ya soso ina ba ku haƙuri ya ce to kuma kun ga haƙurin nan da nake ba ku na muku abin da baku so ba so ɗaya ya ce to wannan abin shi ne abin da muke ma Allah kullum so ya ce yadda kuka ga na yi muku haka muke ba Allah a cikin sallolinmu mutum ya zo furr kawai ya gama wannan za ka tausaya mu ne a minti biyar ya make sallah mai raka hudu ya kakkaɓe ta ya gama da ita kuma ko ka so ko baka so ba ta yi to wallahi wannan in ka yi sa ka dan motsa jini amma ba sallah kai ba wallahi ba sallah kai ba sallah ce wannan wato ta wasa manzo alaihi salam a cikin hadisi yake cewa wallahi ɗaya daga cikinku zai iya sallalai yusalli salata sittina sana wa lam yuqbal min man salatu manzo Allah yace akwai mutumin da zai yi sallar shekara 60 bawan Allah ba sallah 60 ba ba ta sati 60 ba manzo Allah yace akwai wanda zai shekara 60 yana sallah yace wallahi ɗaya ba ta ba yace tayyu ya cika ruku'u bai cika sujuda ba ko ya cika sujuda bai cika rukuku ba ashe ɗayan ba zai iya wadatar da ɗayan ba kowanne sai ya zamo cif cif irin bukatar da ake da to saboda haka ashe kenan galibi za ka ga sallolin mu kusan wani wasan kwaikwayo muke tsakanin mu da Allah subhanahu wataala nas'alullah salamata wa lafiya yan uwa musulmi daga cikin abin da zai taimaka mana a wajen tsayar da sallah ya zamo mun yi sallah irin wacce za ta amfane mu gobe alkiyama shine tabbatar da khushu'i da kuma lizimtarsa a cikin sallah Allah subhanahu wata'ala da kansa yace qad aflahal mu'minun malaman tafsiri suka ce Allah da ya halicci aljanna ya rangada mata ado ya cika ta da dukkan abin da rai yake so Allah da kansa ya kalle ta sai ya ce qad aflahal mu'minun yace kai lalle mu'minan da za su shiga wannan aljanna sun dace to su wane ne sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un lamba farko kenan su ne wanda suke masu kushu'i a cikin sallolinsu dan kuwa don Allah ka kalli kanka lokacin da kake sallah ka kalli wani daga cikin makotanka misali lokacin da yake sallah ko ta nafila kai kana gefe kana kallo kai kana kallonsa wallahi za ka fahimci cewa sallan nan ta gangance ko ta wasa zan baka misali yanzu dan Allah idan mutum yana buga waya ya kake gani kila lokacin da mutum yake waya kana nan Kano wanda kake bugawa yana Saudiya ko akalla yana Kaduna za ka ga cewa mutumin nan baya ganin ka amma ya kake gani mutum yana haka da hannu yana wane sai ka ce ga shi wannan mutumin wani ma yana waya sai kamar zai yi ruku'u saboda babban mutum yake ba waya mutumin nan fa baya kallon ka amma wannan sai ka ga da ka ga wayar kai ka san ba abokin sai yake waya ba yana kasa kasa to amma ka kalli sallar ɗaya daga cikin wallahi wani idan yana sallar yanda ka san an danno shi masallacin bai so ba haka kawai dai to bari dai cin da an tilasta masa bari yayi koya ciki wallahi ka za ka sallar wani saboda haka ashe idan har za a iya ganin alamar lokacin da kake waya lalle wani muhimmin abu ne yanzu da za ka ga wani ana waya ko yana buga ma wani waya rashin sa'a dan kasuwa ne waɗansu kayansa an sayar masa ba yanda yake so ba ila yadda an faɗi wallahi ba sai an faɗa maka ransa ba sai ki ba za ka ga yana ta karkada hannu yana ta daga hannu yana ta jidoyin wuya saboda muhimmancin abin da yake so a fahimta to wallahi mutumin da yake sallah wanda yake shukurin Allah ne a gabansa wallahi da ka kalle shi kafin sallah yake fara amma mutumin da kawai sharholi yasa yake wani ba san faɗa maka ba kana kallon sallah tasa to sai da Allah ya kiyaye kawai al'imam abu dawud allah ya kai a gare shi ya fitar da hadisi daga ubada ibn samit ya ce manzo alaihi salatu wassalam ya ce salloli guda biyar allah ya farlanta su ainihin allah mabuwayi maɗaukaki ya farlanta su don mutumin da ya kyautata alwallah sannan kuma ya sallaci sallolin nan a lokacinsu ya cika ruku'insu sannan ya cika kushu'insu to wannan yana da wani alƙawari a wajen Allah cewa Allah ya alƙawari zai gafarta masa wanda kuma duk ban yi wannan ba to ba shi da wani alƙawari a wajen Allah ganin daman Allah ne ya gafarta masa Allah in ya ga dama kuma ya azabtar da shi ku duba sai aka soma da alwala shi yasa duk malamai sun tsawa kan cewa ita sallah daga cikin inda aka ake soma cin gajiyarta a ce tun daga gida alwalar da kai dama ta ka fito masallaci ne wato akwai bambanci tsakanin mutumin da sallah ta kama shi kana yawo kana talla ko kana yawo za ka je wata unguwa sai ka ji an kira sallah sai ka ce bari in ratsa yi sallah akwai mace tsakanin sallaka da wanda ya yi alwala ta kanas daga gida ya tawo masallaci wallahi ba a shi wancan tun daga lokacin da ya kammala alwalai ya fito ana tarbuta sallah yake sallah yake sallah yake har ya shigo masallaci sannan ya kammala sallar in ya jira wata sallar shi ba Allah ta rubuta sallah yake sallah yake aka tun wanda shi kuma hanya ta kawo shi yadda aka kira sallah yayi dai ba laifi kai sallah amma dai ba irin ta wanda ya kawo ta kanas saboda ainihin ita sallar ba to saboda hakan nan wato ainihin a manzo alaihi salatu wasallam ya nuna cewa dole tun daga alwala za a kula a yi ta tif sannan sallah sannan ainihin a cika kushu'i a cikin sallar ainihin gabaki daya al'imam ibn kafir jin Allah ya tabbata gare shi ya faɗa dangane da ayar ta gabata ya ce shi kushuyi a cikin sallah yana kasancewa ne ga mutumin da ya kakkaɓe zuciyarsa saboda sallar ita kaɗai kuma bai shagaltu da wani abu sai sallar ita kaɗai sannan ya fifita ta akan dukkan abin da ba ita ba ya ce to a lokacin ne mutum zai samu hutun zuciya ya samu farin ciki kamar yadda mazu a salam yake cewa wa ju'ilat qurratu aini fi salah ma'ana ibnu kafir yake nuna cewa sallah abinda daga cikin abin da ke taimakawa ta yi to ya zama lokacin da ka zo sallar ce kadai a cikin zuciyarka ko duba abin da malami alari yake cewa lissalati nurun azimun tushri'u bihi qulubul musallin sai ce wala yanaluhu illa khashikun sai ce fa idza ataita ila salati fa farrij qalbaka min ad-dunya wa ma fiha lokacin da ka shigo masallaci to ka kakkabe zuciyarka daga dukkan duniya da abin da ke cikin ta wanda daga cikin magabata limami ne ya zo ya yi sallah limanci ya yi shekara 60 yana limanci bai taɓa rasarwa ba shekara 60 wani ce to ai manzo alaihissalam ya yi rafkanwa a cikin sallah sai mu ce eh shi manzo alaihissalam shi ne a share shi ne mai shar'antawa manzo Allah idan wani abu bai faru tare da shi ba mu idan ya faru ina za mu koya shi yasa shi manzo alaihissalam Allah yakan sa ya wasu abubuwa wanda zai gyara abubuwan dan mu ma in mun samu wannan aka fi gyara to sai ake tambaye sa me wannan sirri yace ban taba shigowa masallaci da wani a zuciyata ba sai Allah to dai mun san ba za mu iya ba amma tashabbahu in lam takunu mithlahu an Allah dai ka dan gwada ka dan tabu tabu ka ko da ba za ka zama ainihin irin su ba sannan Imam al-Qurtubi Allah ya ga a gare shi yace shi kushu'in nan bagiransa shine zuciya duk lokacin da zuciya ta ji tsoron Allah to su ma sauran gabbai za su ji tsoron Allah saboda jin tsoron Allah da zuciya ta yi domin zuciya ce sarkin gabbai. Mamul Kurtubi ya ce malamai sun yi saɓani, shin shi jin tsoron Allah a cikin sallah, farilla ce daga cikin farillolin sallah ko ko mustahabi ne wani abu ne wanda zai kammala sallah sai ce amma ingantacciyar magana shine magana ta farko ma'ana shi kushu'i shine kashin bayan sallah yace kun bagiran sa shine ainihin zuciya yace kuma shi kushu'i shine farkon abin da za a dauke a cikin zukatan ainihin mutane kuma Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ya rasu ya tuna shekara 241 yanzu muna 1442 kenan da rasuwarsa zaka ta yanzu shekara 1000 da ɗari biyu da ɗaya da rasuwarsa ba haihuwarsa ba sai yake cewa lokaci zai zo wanda mutane suke sallah kuma suna ɗaukar sallah suke amma ba sallah suke ba sai ce ina jin tsoron wannan lokacin ne nasu la ilaha illallah shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ake faɗan wannan yace yana jin tsoron lokacin su ne dan Allah idan ya zo lokacin mu kuma ya zai ai kaga kawai shikenan ba ma abin da zai sai dai idan ba ke shi to saboda haka kenan shi ya sanya asar ya ce kushu shi ne ake fara ɗaukewa tattare da mutane mutum ya sallan ya gama amma sallan wani ya zubilla ta zamo cewa ainihin zero sai fankoci yan uwa musulmi ƙarancin kushu a cikin sallah da rashin halarto da zuciya lokacin sallah suna daga cikin abin da suke tauye kimar sallah kuma su dakushe ladatta mai sallah ya sallah ya tafi da daraja mafi ƙaranci ko kuma ya tafi zero hadisi ya inganta hadisin Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah sallallahu yana cewa bawa zai yi sallah ya gama amma ba a rubuta masa komai a cikin wannan sallar ta ba sai rage yake cewa ko kuma rubu'i sulusi hamma yake cewa ushiri wani za ku yi sallah kafadarka tana gun kafadarsa amma kila kai ka samu 80 a cikin 100 shi ya samu biyar a cikin 100 Allah ce wani ma ta shida a cikin goma saboda zukatan ne ba halarta ko kushu iri da yake cikin su ba saboda haka kenan idan manzo alaihi salam ya faɗa mana wannan za mu samu ta ashe ba da kayi sallah shikenan magana ta riga ta ƙarfi ba yan uwa musulmi mu sani cewa sallah shine farkon abin da za a yi dan adam hisabi dangane da shi ran tashin alkiyama abu dawud Allah ya dinga a gare shi da wani sa ya fitar da hadisi daga abu hurairah Allah kara masa yadda yace manzo alaihi salam ya ce farkon abin da za a yi wa bawa hisabi ran alkiyama daga cikin ayyukansa shine sallarsa idan sallarsa ta yi kyau ta gyaru to ya dace ya samu babban rabo idan sallarsa ta ɓaci to wannan ya taɓe ya yi asara idan wani abu na daga cikin farilla ya samu tangarɗa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ku duba shin bawa na yana da wa'insu na filfilu wanda ya aini sallolinsa to idan akwai sai a kammala wannan gibi na sallolinsa na farilla manzo Allah sai haka zai kasance a cikin sauran ayyukansa to ina tabbatar da cewa la sama Allah ni dai nake ganin sallolin mu wanda har farilla saba ta yi kyau ba to zai wahala nafila ta kai labari saboda mafi yawan mu za su dauka cewa natsuwa a cikin sallah kawai a farilla ne wallahi ka je ka tsare mutane kallo a masallaci ko dai nafila kafin sallah ko bayan ta za ka ga wani yadda kasancewa fitsari ne kama shi ko kuma wato su kansu ake da wani abarata maza ka gama wallahi sai ka ga sallar gob gob gob ya gama kai ka san duk wanda ka ga yi ha'inci a sallar nafila to alama ta cewa in sallar ta kama shi kadai haka nan zai yi sa to ga yawon in farin ka ta zamo zero kuma aka ce abin nan idan aka ce nafila ta zama zero kuma farilla in ta samu gibi da nafila za a face ta to sai ya zan babu komai a cikin nafila ita kun farilla dama ga ta ga kamar da me za a face mata kaga abin zai matukar wahala malamai suka ce ko fa komai duk mutumin da yake tunani lokacin da aka ce za ka gani da Allah to ka kaddara yanzu inda wani mutum ne mai daraja ya kake tunanin shirin gani da shi ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake ba da labari da yake mutum mai kawo hikayoyi a cikin littafinsa sai yake cewa gafiya wata rana sai ta kamo akalar rakumi sai ta jawo rakumi sai ta shige raminta rakumi yayyan ya zura kansa kan ya ki shiga ramin gafiya sai ya ce kai wannan bawan Allah da ka jawo ni ko dai kai rami daidai da abokin da za ka gayyato ko kuma ka gayyato abokin da ya dace da raminka na kuma zai iya shiga ramin gafiya ne ko zai iya shiga ba ya ce to ɗayan biyu ko dai ke rami ne da wanda za ka gayyato iya shiga ko kuma ka gayyato wanda zai iya shiga ibn qayyim sai ya ce to ni kuma a nan nake cewa ya kai mai sallah ko dai ka yi sallar ta dace da girman Allah subhanahu wataala ko kuma ka je ka samu wanda ya dace da shirmen sallah kaka je kai masa ba Allah domin Allah subhanahu wataala lokacin da kake gane da shi wani gata ne wanda ya yi maka wanda babu irinsa na tabbatar da cewa a duniya ta masu hankali yanzu a kaddara a ce a yau gwamnan garin nan ya gayyato mutane biyar ya zaɓe ku ya ce ku zo zan gana da ku kuma duk bukatun da kuke da shi ku rubuto don mazan ku kar kuma ta ku faɗa mu kuma kada ku ci abinci daga can zan shiga muku abinci na musamman kawai kana zuwa da ka shiga wajen gwamna kawai sai ka ce a bani fulo kawai sai ka fara baccinka aka gana da sauran suka ba da bukatun suka tafi kai kuma sai ka tashi don Allah ne ka je yi shirme ka je yi kar ma baka je ba damar da Allah ya ba musulmi na tsigani da shi wallahi tsadar ta wuce yadda muke zato dan dai abin na yau da kullum kawai mun dauka ya riga ya zama jiki ka kalli san da ba ka a ce sarkin gari ya kira ka ya ware ka ya ce ka zo za mu gane ya kake jin kanka idan ya faɗa maka yau ya ce maka karfe takwas na safe ina jin da karfe uku bacinka ya kare ba sai ka sha lattin ko wani abu ba daga karfe uku bacinka ya kare saboda kana jin wani muhimmin abu wanda za ka fuskanta da safiya amma saboda Allah ya jarraba mu sai ta sallar nan ta kullun ce dan a gane mu ne kirki ne ko ba ne kirki ba saboda abin da kake yau da kullun zaka ji har mata ɗebe wani tunaninsa bai da wani muhimmanci abu ne adi na riga na saba da shi yan uwa musulmi daga cikin abin da yake nuna muhimmancin sallah wanda za mu gane sa idan Allah ya baka dama kai salloli wallahi gata yi mamar iyaka akwai babban sahabi Ubayd bin Khalid al-Juhani Allah ya kare zagare shi yace manzo alaihi salatu wassalam ya abokantar tsakanin mutane biyu to sai aka kashe ɗaya daga cikin su bayan an kashe ɗayan shi ma ɗayan kuma daga baya sai ya mutu to da muka zo muna yi masa sallah mun kammala sallah shi na biyun kenan sai manzo alaihi salam ya ce wace irin addu'a kuka yi masa yace sai muka ce cewa muka yi Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka sadar da shi da abokinsa ma'ana wanda ya mutu bayan tashi sai manzo alaihi salam ya ce to in ku kuka ce Allah ya sadar da shi da abokinsa to ina sallolin da ya bayan mutuwa abokinsa yace ai bambanci tsakanin su kan bambanci tsakanin sama da ƙasa ku duba bayan Allah sallar sati aka nuna mutumin da ya fika da salloli na sati ya mafi kau shi yasa malaman musulunci suke cewa duk wani matashi mai mutunci to idan ya ga wanda ya furfura a musulunci ya mutunta shi saboda sai da ya bauta ma Allah sannan ka bauta ma Allah yayi salloli kafin kai ka samu kai ma'ana manzon Allah ya nuna cewa sallah da sauran ayyuka da wannan yayi bayan dan uwansa ya mutu da safi sun sa bambancin su ba zai je kusa da kowa ba to ashe zaka gane cewa duk lokacin da Allah ya baka dama ya dafa nanka ya baka dama ta kabauta masa ba karamin gata Allah ya baka ba yan uwa lokaci ba zai ba mu dama mu kammala wannan ba insha Allah za mu sake haduwa a wata hudubar kan abin da ya shafi matsala ta sallah amma da ina maimaita mana cewa wallahi duk lokacin da ka shiga sallah ka fita sallah yadda ka shiga baka ji ko ke zau ba to sai ka sake binciken wace irin sallah kake wani irin tsarki kake wasu irin alwala kake da wata zuciyar kake shigowa sallah sannan kana arato da kushuyi a cikin sallah shin ka ma san abin da sallar take bukata muna fata Allah ka nuna mana daidai daidai ne ka ba mu ikon aikatawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan ta sa ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah wannan ambaliyar ruwa da ya zamo cewa bayan ka suna cutuwa Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu iya wanda za mu iya ya Allah wanda suka yi asaran dukiyoyi Allah ka nuna musu da alkhairin abin da suka rasa wanda suka rasa rayukansu Allah gafarta musu mu kuma Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu ya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ka biya dukkan bukatun mu na alkhairi akwai dan uwa Malik Ibrahim ma'aikaci a ma'aikatan kasa da Kudiyo wanda ma'aikatan masu sayar da su suna roƙon a yi masa addu'a muna masa addu'a Allah gafarta masa ya kula da bayansa akwai mabocin mu alhaji ruhu wanda aka fi sani da suna hannun sallami shi ma yana kwanci gida ba shi da lafiya yana roƙon yan uwansa yi masa addu'a muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya mai da zai zuwa ka fara a cikin kafinsa sannan akwai sani dan kanwan na wanda shi ma wanda yana asibiti na fama da lalurori shi ma yana roƙon yan wasu masa addu'a shi ma muna masa addu'a Allah ya cika fadinsa Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya ya yi damuwarsa duka sauran musulmi da suke fama da abubuwa na rashin jin daɗi Allah ka yaye mu akwai yan uwa da yawa sun karin tawaya sun ci a faɗa muku a yi musu addu'o'i saboda abubuwa da yake damun su akwai wani ma da ya fara cikin ibtila'i dan uwa ne mutumin kirki to muna masa addu'a da makamantan su Allah ta zama kafara kuma Allah kiyaye gaba dukkan bukatocin mu na alheri Allah ka biya mana shugabannin mu Allah ka riko da hannayen na kirkin su Allah ka rada musu kirki fandarrun su Allah ka gyara Allah ka sai da tafiyar wannan kasa ta mu Allah ka yi mana jagora kiyaye mu da suka rasu Allah gafarta mu wanda suke rayu Allah ka sa mu cika da imani yaran mu Allah ka shirya mana su abinda duk ya tsananta Allah kawo mana sauƙin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kuma صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ابراهيم